بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ba mu wannan dama da za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ga shi mun zo kusan karshen karatun wannan littafi na arba'una hadis inda za mu tashi cikin hadisi na arba'in bismillahir rahmanir rahim الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنه يا كان الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي كما كتب بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وانا حديثي بخاري يرويتوش وانا كما aka samu shi daga Abdullahi dan Umar kamar yadda muka fadi shi kuma Abdullahi bin Umar alhamdulillah an riga an yi magana akan shi kan baya radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata a gare shi da shi abdullahi da umarkin duka ƙala ya ce shi abdullahi ɗan umarkin a haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mankibi ko kuma bi mankibayya ma'aiki tsira da amsa Allah tabbata a gare shi ya rike ta ko kuma ya rike kahwaduna biyu in mankibayya ne ita to shikenan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun fi duniya ka annaka gharibun ka zamanto a cikin duniya kamar dai kai bako ne aw abiru sabili ko kuma mai ƙetare hanya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdullahi bin umar ka zamanto a cikin duniya ma'ana duka tsawon zaman ka da zaka yi na duniya ka zamanto kamar dai kai bako ne eh kana kama da bako wanda bako diye da tsare yana bakunta a cikin wuri bayya nutsuwa da wannan wurin bayya ratayuwa da shi saboda ya san cewa cikin bulaguro yake zai bar wannan wurin kuma yana tunanin dai can garin shi da kuma gidan shi wanda zai shi ne yake bege tunda ya san wannan ba tabbata yake a cikin shi ba to irin yadda bakon ne yake a cikin gidan bakonta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu abdullahi dan umar to a zaman ka na duniya ka zamanto kamar bakon nan ko kuma ma au abiru sabilin ko kuma ka zamanto kamar mai ƙetara hanya kaga mai ƙetara hanya shine ma har yafi ma rashin nutsuwa shi ba ko ai a cikin gida ne ma yake zai iya zama ko yayi kwana ɗaya ko na amma kaga mai ƙetara hanya ɗan lokaci kaɗan ne kawai na ƙetara hanya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sayyidina afwan ya gaya ma Abdullahi dan Umar cewa a zaman shi na duniya to ya zamanto haka nan ya zamanto kamar bako ko kuma mai ketar hanya kaga bako bai nutsuwa a wurin da aka zo ya san cewa dan lokaci ne na wucin gadi hucewa zai ya tafi wurin bulaguran shi ko kuma gidan shi haka shi ma mai ketar hanya to a ketar hanyar nan ka san dan tsallaka wannan da zai ba bai da zai yanzu ya san cewa wani abu ne wanda yake a cikin tahiyya shi wani dan yanki ne tahiyya shi kuma yanki dan yankin ma dan kadan nan to haka ake so mutum ya zamanto eh a cikin zaman shi na duniya dan wannan nasiha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Abdullah bin Umar ai ta shafe mu ne mu duka baki da da haka kenan mutum in yana zaune a duniya to so ake kar ya ɗauke ta da wani matsayi ya kaskantar da kai ya kaskantar da ita duniya kar ya ɗauke ta wata abu wadda take mai girma ya yi gudun duniya ya takaita guri a cikinta kar ya huce kawa abin da yake na zarura wanda dole he da shi akan aikin da zai na lahiran ma yawwa da haka mai hankali bakin haka nan ne kawai kamata ya cikin duniya amma kai dauke ta wurin zama ko wurin guri ai kaza ai kaza ya ya dauki daga cikin ta iya abin da yake bukata wanda zai ba shi damar yayi aiki a cikin ta ya samu lahira dan da shi a matsayin bako yake ko kuma mai ketarawan eh mai ketarawan hanya kuma kamar yadda Salman al-Farisi radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sun sai yake cewa amarani khalili sallallahu alaihi wa sallama alla attakhidha min ad-dunya illa kamata'ir rakibi yace bada'i na manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hore ni cewa kar in riki daga duniya sai kai kwatankwacin abin amfani na me na mahayi na mahayi kaga mahayi in zai dai balaban shi ai kawai ya san cewa wani abu ne wanda zai dai ai biya ku a shigar rumbu ko wasu buhunna ko na iya dan abin da zai dauka ne na bulaguran shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori Salman al-Farisi cewa kar ya rike komai daga duniya sai ku tamkwacin eh abin amfanin da mahayi yake dauka kenan kai ma a duniya iya wannan ne wanda zaka dauka wanda zai baka daman ka shirya rayuwanka ta lahira in ka tafi can ka dace da ita amma ba a shiga wani dogon guri ba ko kuma a dinga tunanin zama za a yi وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما عبد الله بن عمر يدعى الله تبت أجريس سو بيو يا كسن تي يقول ينا تي وا معنى النبي يا مش وتن نسيها يعني يا ريك نسيها تو أكتي سي زمن تو ما ينا تي وا شي عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح wa idza asbahta fala tantazir al-masaa sai zaman to yana yin nasiha yana cewa idza amsayta idan ka maraita ma'ana ka shiga cikin maraice fala tantazir as-sabaha to karka shurari safiya ba karka cikin zaka tarrata wa idza asbahta kuma idan ka wayi gari ma'ana ka shiga safiya fala tantazir al-masaa kuma dan haka karka shurari maraice kenan ka daga safiya baka da katkin zaka tarda marece ka kenan ya dauki nasihar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi cewa ya zamanto a cikin duniya kaman bako ko kuma ke tara hanya wanda ko mu duka ne aka ma galagade to irin yadda ya dauki galagadin kuma yake yin nasiha ga wani bawan Allah to mu wannan nasihar da yayi shi Abdullahi dan Umar kin ya kamata mu rike da kowa daga cikin mu in ya shiga marece ya dauka kawai baya kai safi ba tunda bai da katkin zai kai da kuma kowa daga cikin ya shiga safiya kawai dauka cewa ba zai kai marece ba tunda bai da katkin zai kai ta to wanda ko ya shiga maraice ya san cewa ba zai kai safiya ba ai kaga zai ta yin aiki mai kyau na gamuwa da Allah haka shi wanda ya shiga safiya kuma ya san cewa ba zai kai maraice ba to zai ta yin aiki mai kyau eh na gamuwa da Allah kar ya dogaro da ita an ce an yi hikaya cewa anna rajulan wani namiji da halin ala abi dharrin ya shiga wurin abi dharrin babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ala anhu faqala sai wancan mutum ya ce ya abadarin ya kai abadarin aina mata'ukum wai ina kayan aikin ku ina abubuwan amfanin ku ga gaba kayayyaki irin yadda ya kamata a cikin gida da wasu abubuwa wanda ake tara ya ce aina mata'ukum ina ne abu ina kayayyakin ku kayan amfanin ku fa qala sai Abu Dharr yace inna lana baitan nuwajjihu ilayhi mata'ana Abu Dharr yace lalle ne muna da wani gida wanda zuwa gare shi ne muke fuskantar da kayan amfanin namu Allahu akbar kenan Abu Dharr sai kwatanta ma wannan ba'alan kamar ya ce mishi ne kenan lahira yace muke tunani shi yasa nan bamu tara wani abu ba kenan lahira ce muke tashiri kenan kamar ya ce ne haka lalle ne mu muna da wani gida wanda mun fuskantar da abubuwan amfanin mu zuwa gare shi Allahu akbar to shi ne duk da wannan ko mutum ma ci gaba da cewa ai labudda min mata'in ma dum ta hauna ita mishi ai ba makawa dole yi ka yi kare wasu abubuwan amfani mana matukan dai kada goma anan har yanzu da Abu Zarin kuma sai ba shi amsa yake na alamu anna sahibal manzili la yad'una fi yace ai mun sanin cewa ne kawai ma'abucin gidan nan ba barin mu zai a cikin shi ba Allahu akbar dama shi mutum ne mai zuhud kenan ya san cewa mutuwa zai da haka ko da ba mu irin yadda wannan manyan bayan Allah suke fito ya kamata mu kwatanta wajen rashin kwaɗayin duniya da rashin dogaranta ko da yaushe mu zamanto masu tunawa da mutuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabban shi nasiha kuma ya mana mu duka to eh kuma ita duniyar nan dai ba komai bace eh ba komai bace kaskantar daji eh kaskanta ta ce to shikenan yace wa kana wa kana ibn umara yawa shine wannan bayanin nan kenan ya zama to sai na umar yana cewa idan ka ka shiga marece to kar ka yi jiran safiya to tunda ko ka shiga marece baka jiran safiya ka ga mutum zai ta yin aiki da yawa na biyayya ga Allah ba zai yi shinkiri ba zai ta yi ta yi tunda ya san kawai shi bai kai marece ba tunda bai da kan haka kuma ya shiga safiya ya san cewa bai da kaskin marece to ashe tunda yana jiran mutuwa ba zai ragwanci ba ba zai sako sako ba zai ta yin ayyuka na alkhairi ya gaugawa yana ta tattara su kamar an ce mishi ne kawai mutuwa za kai tunda an mishi nasiya an ce mai ko da yaushe kawai ya bar jiran mareci in yana safiya ko kuma ya bar jiran safiya eh, in yana cikin mareci kuma kamar yadda ya zo cikin cikin hadisi cewa لا يبيت أحدهم إلا ووصيته عند رأسه فلعل أن يبيت من أهل الدنيا ويصبح من في أهل الآخرة الله أكبر سوى كرد ينكو يقوانا سيكو وصية شتنا وجن كنش وصية كما شيني أبن ذاك تي إن مت أي كذا أي كذا أي كذا أي كذا تو أكتي كرد ينكو يقوانا يقوانا سيكو وصية شي tana nan daidai kan shi kenan ya rasu ma za a ga abin da ya rubuta cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza fala'alla an yabi ta dan tana yiwa ya kwana min ahalin duniya daga cikin ma'abuta duniya wa yasbihu fi ahalil akhirati kuma ya wayi gari yana cikin mutanen lahira Allahu akbar Allah samu dace ilahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan nasihohi duka Allah ya ba mu iko mu yi aiki da su ya zamanto mun takaita tunanin duniya kuma muna tunanin lahira muna tunanin gamonmu da Allah tabaraka ta'ala sannan kuma sai na umar bayan wannan nasiha da sai yake wa khudh min sihhatika yace gaba da nasiha yake wa khudh min sihhatika limaradika kuma ka kama daga lafiyarka wani abu don rashin lafiyarka ma'ana ka yi aikin alkhairi a cikin lokacin da kake da lafiya tun gabanin rashin lafiya ba ta so maka shi ne sai na abdullahi dan wanda ci gaba da wannan nasiha amma kamar da can gaba zamu karanto hadisi shi ma ya ciro ne daga hadisin manzon Allah sosan annabi ne yayi wannan nasiha a cikin wani wani hadisi da yake yin wasiya akan shi yace to ka rike daga lafiyarka zuwa ga rashin lafiyarka ma'ana ka yi amfani da lafiyar ka gabanin rashin lafiyar ka ta zo yawwa ka yi kokari ka yi ta aikin alkhairi ka yi ta aikin alkhairi da rashin lafiyar ka in ta zo to ba za ka iya yin aikin ba akwai ayyukan da ba ka iya yin su ba kuma inda alkhairin abin yake wannan wanda ka dinga yin sa a cikin lafiyar ta in rashin lafiyar ta ka ta zo allo za a ci gaba da rubuta maka su Allahu akbar kamar yadda ya zo cewa idza marida al-abdu aw safara كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما الله أكبر cewa idan bawa ya yi rashin lafiya ko ya yi bulaguro to Allah maɗaukakin sarki yana rubuta mishi lada na kwatankwacin abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da lafiyar shi lau kuma da lokacin da yake muqiman zamnanne bai bulaguro ba sannan duk abin da mutum ya saba yi lafiyar shi lau sai rashin lafiya bai samu yana yin wannan ayyukan to Allah zai ta rubuta mishi ladan abin da ya saba yana lafiya lokin nan Allahu akbar kaga kenan bai kamata ba lokacin sai lafiya kai kwancin ka haka ko mutum in yayi bulaguro dalilin bulaguron nan bai samu bai wasu ayyukan alkhairi wanda yake yin su a zaman gida to Allah zai ta rubuta mishi kamar yana yin su saboda rashin lafiyar nan da bulaguron nan su ne suka suka hana shi yi wannan sannan kuma har yanzu dai an ruwaito cewa idan marida al'abdu yuqalu li sahibi shimali irfa anhu al-qalam wa yuqalu li sahibi al-yamini اكتب له احسن ما كان يعمل فاني اعلم به وانا قيدته الله اكبر cewa idan marida al'abdu idan ba ya rashin lafiya yuqalu li sahibi al-yamini to ana ga ma mala'ika na hagum mai rubuta zunubai za ta mishi irfa an hulƙalam ka ɗauki alƙalami daga shi Allahu akbar kar ka rubuta mishi kenan shi kenan bai dinga rubuta mishi ba wannan ƙananan zunuban da yake yi wa yuqalu li sahibi yamin kuma ya ga ma mala'ika ma abutin dama ya ce mishi uktub lahu ahsana ma kana ya'malu ka rubuta mishi abin mafi kyawun abin da ya kasance yana aikatawa ka ji wannan rahama ta Allah ya ce ya ce ta rubuta mishi kaga wannan kenan ya zo daidai da wancan hadisin wanda makaranta na baya kai ta rubuta mishi mafi kyawun abin da ya kasance yana aikata ma'ana lokacin lafiyar shi lauke na yace fa inni a'lamu bihi Allah ce saboda ni ne mafi sani da shi wa ana qayyadtuhu kuma ni ne na kulle shi ma'ana ni ne na hana shi eh ni ne na tsare shi kenan kamar ni ne dalilin rashin lafiya na sa bai samu yawan abin kenan ba wani takaitawa bane daga wajen shi ta haka sai Allah ya horan ai ta rubuta ma mutum wannan aikin alkhairin da ya sa bayyana lafiyar shi to shine kuma Abdullah bin Umar ya ci gaba da cewa min hayatika li mautika ma'ana ka riki daga zamanin rayuwarka ka aikata alkhairan da li mautika gabanin mutuwarka ta so abinda mutuwarka ta so baka iya ba to a zamanin rayuwarka ka aikata ayyukan nan na alkhairi to kuma kamar yadda nace mana wannan wani hadisi ne kamar ya ciro ne daga wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yawa cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙala lirajulin ya gaya ma lirajulin ya gaya ma wani namiji wa huwa ya izuhu annabi yana mishi wa'azi ita mishi ɗarɗanin hamsin ƙabla hamsin shababaka ƙabla haramika وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك manzo Allah sosai mai gama wannan ba Allah da yake ma wa'azi cewa karibanci abu biyar gabanin biyar su zo karibanci shababaka samartakarka qabla haramika gabanin tsufan kai zo tun kana cikin saurayi kana da karfi to aikata aikata kai aikata ayin alkhairi tun ka ka tsoho baka iya yi ba wasihhataka kuma karibanci lafiyarka qabla sukamika tun gabanin rashin lafiyarka ta zo kai ta aikata aikin alkhairi kamar yadda yanzu muka bayani wa ghainaka kuma ka ribanci wadatarka qabla faqrika tun gabanin talaucin ka yazo tun dan talaucin ka yazo baka yi sadaka ba baka yi hadiya ba baka yi zakka ba babu ladan da zaka samu hina dama Allah ya karshen ta ma ka samu azaba na rashin yin wannan abubuwan da kai amma ka aikata wannan alkhairin to in kai talauci ba za ka yi nadama ba tun da lokacin da kake da wadata duk ka samu kai aikin alkhairi fa fararaka annabi ce kuma karibanci samun damar ka fararaka kabla shawalika gabanin shagaltuwarka gabanin wani aiki ya zo ko wani matsayi da zai same ka ko wani wanda kawai ka samu dama ba to tun yanzu da kake da farawakin damai to ka aikata kai ta aikin alkhairi tun gabanin shawalika shagaltuwarka ta zo wa hayataka annabi ta kuma karibanci rayuwarka kabla mautika gabanin mutuwarka kaga daga an mutu babu abin da zai sai a samu alkhairin da aka yi a cikin rayuwar dan haka kenan annabi yana mana horon cewa mu ribanci rayuwar mu aikata aikin da Allah yake so Allah samu dace kuma wasuila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqyasin nas kuma an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mafi hankalin mutane faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aktharuhum lil maut dhikran wa ashadduhum lahu isti'dadan ulaika humul aqyas dhahabu bi sharafi ad-dunya wa karamati al-akhirah Allahu akbar an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mafi hankalin mutane manzo Allah sau ne ce wanda shi ne mafi hankalin mutane aktharuhum lil maut dhikran shine wanda ya fi su yawan tana mutuwa wa ashadduhum lahu isti'dadan kuma shine ya fi su tsananin shirin mutuwa tattali ga mutuwa ulaika humul aqyas to wa'annan su ne masu kaifin hankali zahabu bi sharafin duniya sun tafi da daukakan duniya ko darajar duniya wa karamatul akhirah da kuma karamal lahira Allah wa Allah samu kinsu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da haka mai kokari mai ta aikata aikin alkhairi makaddar cewa kawai mutuwa zami nan da dan lokaci ko kuma ma mun mutu kamar da wani hadisi yake cewa ka lissafa kanka cikin matattu kuma ai ka gani aya ma tana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku yi gaugawa zuwa wata gafara daga ubangijinku da kuma wata aljanna wadda fadinta to sammai ne da kasai ita kuma an yi tanadinta ne ga masu roƙon Allah kaga ma Allah ta yi mu gaggauta da haka ayyuka na alkhairi ba a yin jinkirci jinkiri kawai daga ra'ayin ya zato gaggautawa kake kai tun kahin ragwanci ko shedan ya hana ka to Allah samu dace bilahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين